لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا أنواع مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine wanda ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanul qur'an da yake a nan kwanan jaba a cikin garin Kano a kuma wannan rana ta litinin wanda yau talatin ga watan al-muharram hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1441 wanda kuma dace da 30 ga watan tara 2019 wannan darasi da za mu yi shi ne darasi na 14 a cikin wannan littafi mai tarin albarka sharhul manzumatul hayya na al'imam abubakar ibn abi dawud rahmatullahi ta'ala alaihima wanda al'imam al-fauzan hafizahullahu ta'ala ya yi masa ta'aliki da sharhi muna shafi na arba'in daidai inda yace wallahu jalla wa ala lahu sifatun zatiyya Allah madaukaki mabuwayi yana da sifofi na zatinsa wa lahu sifatun fi'liyya kuma yana da wa'yansu sifofi na aiki kalistiwa'i kaman daidaito والنزول da sauka wal khalqi da halitta wal rizqi da azurtawa wal kalami da zance yace kullu zalika min sifati af'alihi azza wa jalla duk wannan suna daga cikin sifofi na ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala mabwayi madaukake sai ce wa min sifatihi zatiyya yana daga cikin sifofi na zati nasa aliyadani shine hannaye biyu wa qad jaa ithbatuhuma kuma tabbatar da su yazo fi kalamillahi azza wa jal a cikin zancen shi Allah da kansa mabuwai madaukaki wa bi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da kuma sunnar manzo alaihi salatu wassalam to kafin mu ci gaba da bayanin mai sharhi abinda malaman ahlus sunna suke cewa duk lokacin da ake bayanin sifofin Allah to akwai waɗansu ƙa'idodi muhimmai da ya kamata a ce ka fahimce su kuma ka hankalce su ka ƙudurce su a ranka abu na farko ka gamsu cewa babu wanda ya san Allah kamar shi Allah da kansa ba na ji akwai wani wanda zai ja akan wannan sannan a cikin dukkan halittun da Allah ya yi babu wanda ya san Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan wajibi ne musulmin kirki ya san wannan kuma ya kudurce wannan abu na uku mutum ya gamsu cewa Allah subhanahu wata'ala gaibu ne ma'ana ba mu taba ganin Allah ba in aka ce al-gaib shine ma gaba anil hawas Abin da ya faku daga abubuwa da ake hasashe da su guda biyar duk wani abu a rayuwa misali ko dai ka ce ƙila na taba-taba kaza da hannuna ko da gabata ɗaya kenan ko na taba ganinsa da idona biyu kenan ko na taba jin ƙararsa ko motsinsa da kunnena ko kuma a na taba jin ɗanɗanansa da bakina ko na taba jin kanshinsa da hanci haka ne ko ba haka ba ne to allah subhanahu wata'ala babu wanda ya sai ruske shi da ɗaya daga cikin wani abin guda biyar nukuta ta uku duk wani abin da za ka sani to za ka iya sanin sani ta hanyoyi ɗayan uku ko dai wani abin ka taba ganinsa ya zo ne taba ganin goron dutse ƙila ma ɗan unguwan ne idan aka ce ai gidan wane yana bangare kaza da goron dutse za ka iya hasa su abin ko ma a ce a'a ai na ga waɗansu mutane akan gauran dutse ko ka ce akan dala ko ma ka ce gidan murtala a matsayin wanda ya taɓa sanin wannan wurare zai yi hasashe a cikin kwakwalwarsa kai kuma a ce ai wani da na zo sai na gan shi kwanar jamfa daidai boston to za ka iya hasashen cewa to bangaren kaza ko bangaren kaza saboda ka taɓa ganin wurin kasar shi ɗaya kenan ko kuma abun baka taɓa ganinsa ba amma kuma ka taɓa ganin irinsa baka taba ganin abin shi kankin kansa ba to amma ka taba ganin irinsa da an baka labari aka yi ma kwatance da wannan abin zaka ji cewa duk da ban taba ganin shi ba amma kwakwalwata ta bani a zuciyata ya abin yake yanzu misali sai aka ce mu ɗauki misalin mota a ce mota hiace ko a ce mota toyota ko a ce hennessy ko dai wata mota dai sannan to mu zai mu ce mota mercedes 200 misali ko a ce wani 80 sai wani yake ce maka ai jiyan nan na siyo mota mercedes sai ya faɗi model ɗinta ba a ganta ba mukila ma ya ce fara ko ya faɗi dai launinta yana faɗa ƙwaƙwalo ka sai ta hararo ya wannan mota take ba ka ganta ba amma mai zaka yi hararowa saboda ka taba ganin irinta ko wani samfurin waya mutum ya ce maka ai jiya na sai waya tekno sai faɗi model ɗinta misali it is factory misali to kaga duk da baka taba ganinta ba duk da baka ga tasan ba za ka hararo waya nan tasa ga yanayinta malatana a ce ma faɗi fentinta me yasa saboda ka taba ganin irinta hali na uku baka taba ganin abu ba baka taba ganin irinsa ba to amma labari ya zo maka ta sahihiyar hanya hanyar da baka jin za a yi ma ƙarya idan aka faɗa maka wannan abin to za ka iya gamsuwa da shi yanzu misali sai wani ya zo ya ce maka wane ya sai fili a gayawa ko a fane sau ko a jaba 50 by 50 kuma wannan mutum da ya kawo maka labarin nan ka san ba zai taɓa yi bakariya ba za ka gamsu a ranka akwai fili mallaka ba ko kuma shi da kansa ya ce kai wani yau dai allah ya fi da'i daga rogo ai yau allah ya sa na sai fili dama asusu niki ina ta taru amma yanzu na sai fili a jaba 50 by 50 misali kaga za ka ji a ranka cewa lalle wane ya mallaki fili kuma yana da shi saboda mai saboda labarin ya zo maka ta hanyar da ba za a gare ta haka ne ko ba haka ba ne to yanzu a wannan hanyoyi guda uku da na faɗa akwai ɗaya daga cikinsa wadda daga cikinsu wanda muka ji ya labarin zatin Allah yake babu na farko dai ba mu taɓa ganin zatin Allah ba sannan ba mu taɓa ganin wanda ya kama da shi ba sannan babu wani wanda ya zo wanda ya san allah magaskaci da ya kwatanta mana ce ga yadda za ta allah ki babu to wannan ya kore samuwar allah ya kore samuwar allah to wannan idan ka fahimce shi to za ka samu natsuwa cewa to dukkan abin da ya zamo kwakwalwata da hankalina da tunanina ba zai iya kaiwa gare shi ba kuma na tabbatar wannan abun akwai shi to duk abin da za a faɗa na sifarsa dole in yadda da wannan sifar tun da zatin na yadda da shi ban sanya yake ba to haka nan ba zan iya sanin sifarsa ba wannan shi ne ka'idar da ahalus suna suka faɗa abu na uku mutum ya yadda cewa wato babu wani wanda yake magaskaci kamar Allah subhanahu wataala wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila babu wanda yake Allah gaskiyar zance sannan babu wanda yake ilimin Allah sannan babu wanda yake tausayin bayi kamar Allah subhanahu wataala sannan a cikin halittar Allah babu wanda ya san Allah kamar manzo alaihi salam sannan ba mai gaskiyar zance kamar sa sannan babu wanda yake tausayin bayi irin manzo alaihi salam Allah da kansa ya ce bil mu'minina rahufur rahim yadda manzon Allah yake tausaye mu ba ma tausayin kanmu haka shi yasa wani hadisi manzon Allah yake cewa yadda misali na da misalin ku yake yace kamar mutum ne yazo ya hura wuta kwari suna ta tasowa za su fada a cikin wutan nan ka san misal irin yanzu da bana idan aka ce ga haske kwari suna ta tashi za su dinga fada suna gonewa wanzu Allah ya ce to sai wani mutum ya zo ya tsaya da wani abun kadewa duk kwaron da ya taso sai kaɗe shi kai fada duk wanda ya taso sai ture shi kai fada ya ce to wannan shine abin da nake muku ma'ana mu yanzu inda an kyale mu babu wahayin da aka aka aiko manzon Allah to wuta muka din fara kai tsaye amma manzon Allah shine ke kama mu yana janye mu daga fada daga wannan halaka to idan ka fahimci wannan za ka fahimci cewa duk wanda ya fi gaskiya ya fi ilimi ya fi nasiha to ba zai faɗi wata magana wacce za a kasa gane ma'anarta ba a yi mutane ingizirai kan turuwa kun fahimci abin da ke so in ce duk abin da Allah ya faɗa haka Allah yake nufi duk abin da manzon Allah ya faɗa dangane da shi ko dangane da Allah to haka ake nufi da wannan din manzon Allah ba zai zo ya yi mana burin-burin a cikin wata magana ba haka ake nufi ba ya nuna mana haka ake nufi domin me domin ainihin ya zama rubuta mazan Allah baya wannan duk abinda mazan Allah ya faɗa to wannan abun haka yake a wajen Allah subhanahu wataala to in ka fahimci wannan za ka natsu ka gamsu cewa tun da dai Allah ya fi ni sanin kansa da kansa kuma Allah shi ya fi kowa gaskiya kuma shi ya fi nasiya to duk abinda Allah ya faɗa gaskiya ne kuma abinda manzon Allah ya faɗa shi ma gaskiya ne ina fata mun gane to shi ya sanya ya kai bawon Allah dukkan abin da Allah zai baka labari na sifarsa to kada ka kuskura ka ci gyaran Allah kada ka kuskura ka ci gyaran manzo alaihi salatu wassalam domin kore ma Allah abin da ya sifanta wa kansa cin gyaran sa ne wallahi almasal ala yanzu da wani daga cikin mu zai zo ga malam Abubakar sai ya zo sai yake ce mun kai yau dai wallahi a waranaci da zan fito daga gida sai na ce masa a'a ko dai wake da shinkafa ni ban je gidansa ba kuma ban san me aka dafa a gidansa ba shi shi ya faɗa min cewa ga abin da ya ce sai na ce a ko dai wake da shinkafa don Allah akwai renin hankali ko ba akwai za mutum hankali ko mutum baka je kasuwarsa baka san sana'arsa ba sai ya zo ya ce kai Allah ya taimake ni yau na ci riban naira dubu goma ya ce kai wani ko dai dubu biyar kai ina jin dubu biyar kake nufi a jihunsa ya nuna ma kana tsaye ne ya kirga ribar ko kana tsaye ka bashi kuɗin to wannan ba shine misalin Allah ya tabbatar wa kansa abu ka zo ka ce ba haka ake nufi ba ko manzo Allah ya tabbatar wa Allah abu ka ce ba ka ce kenan ka fi Allah sanin kansa da kansa ko ko a'a shi manzo Allah ne ka fi sanin Allah kaga wannan da ba abin da zai yi bane ba to sannan mu gane cewa duk abin da Allah ya faɗa kuma a cikin alkur'ani da harshen larabci ya faɗa kuma larabawa ake faɗawa wannan za ka ga cewa su sahabbai a matsayinsu na larabawa ƙunarin larabawa duk abin da manzan Allah zai karanta musu da wannan harshe na larabci kawai sun riga sun gamsu san abin da ake nufi shi yasa ba za ka taɓa ji masu suna wani bincike akan sifatun lahi ba sun gamsu abin da Allah ya faɗa gaskiya ne illa iyaka ba mu sanya yake ba shikenan amma dai mun yadda abin da Allah ya faɗa gaskiya ne yadda ba mu san zatinsa ba to ba za mu iya sanin kuma sifarsa ba ƙa'idan ahadu suna cewa alkalamu an sifa far'un an kalami an zat bayani akan sifa to reshe ne akan bayani akan zati yanzu da wani irin mu'attila masu kore ma Allah sifofi sai zo ce to shikenan kai yanzu ka tabbatar wa Allah hannaye biyu to da Allah faɗa min ya suke sai in ce zan iya baka amsa mai sauki kuwa kai yanzu faɗa min ya zatin sai yake ni kuma sai faɗa ma ya hannayensa suke to ai ni ban taba ganin zatin san ni ma ce ni ba ban taba ganin hannayensa ba amma dai tun da ya faɗa min na yadda yadda ban yi inkarin yana da zati ba to ba na inkarin yana da duk sifar da ya jingina wa kansa matsalar shi ne ban sanya take ba ba zan iya kuma sifanta Allah da abin da ban taba gani in ce ga yadda yake ba ina fatan fahimci wannan amin amin to sai yake cewa ka kaulihi ta'ala kaman fadin Allah subhanahu wa ta'ala inda yake cewa was samawati maqawiyatun bi yamini sammai ababan nadewa ne da hannun daman Allah subhanahu wa ta'ala in ba kuma ta ba a wannan tafsirin wannan ayar akwai hadisin bukhari wani bai bude ya zo kita ya ma'aikin Allah me za ka ce akan abin da muka karanta a cikin littafinmu cewa idan alkiyamar Allah ta tsaya Allah zai naɗe sammai ga baki ɗaya ya ɗora a kan yatsa ɗaya ya naɗe ƙasa ga baki ɗaya tun da ƙasa ɗaya ta bakwai ya ɗora su a kan yatsa ɗaya sannan Allah ya naɗe abin nan ruwaye da dukkan abin nan ya ɗora a kan yatsa ɗaya sannan kuma duk kaza kaza Allah ya ɗora a kan me za ka ce a kan wannan manzo alaihi salatu wassalam sai yayi murmushi sai ya fashe dare alaihi salam sahabin da ya rawaito yake cewa tasdiqan li kalamil habar dan ya gaskata zancen abinda wannan bai hudan ya faɗa manzo Allah ba za ta faɗar abinda ba haka ba kuma ya tabbatar da wannan abin ko ya murmushi manzo Allah baya wannan shi yasa daga cikin ma tsarin hadisi akwai takariri a faɗi magana gaban manzon Allah bai ce ba haka abin yake ba shirunsa ya nuna abin haka yake to kun ga shi yasa kamar yadda muka faɗa a rana ita yau Allah shine akbaru min kulli shay'in Allah shine fa komai girma dan Allah yanzu kamar yadda hadisin nan ya nuna kai yanzu kamar yadda muka faɗa ƙasar Najeriya ma ya kake tasawurin girmanta balle da naka ce ƙasar Afirka to duniyar nan gabaki da Allah zai dauke ta da yatsa daya to kuma shikenan yanzu kana jin cewa ya za ka iya ka kwatanta hannun Allah subhanahu wata'ala yadda baka san zatin Allah ba kawai sai dai ka yadda yadda Allah ka ce ka faɗa kana da hannu na yadda amma ba san ya yake ba ba zan taɓa kwatanta ka da abin da ban sani ba ko in sifanta takayifin wani abin da ban sani ba ina fata mun gane sai ce wa qauluhu ta'ala da faɗin Allah subhanahu wata'ala inda yake cewa qala ya iblis sai ya ce ya kai iblis ma mana aka me ya hana ka an tasjuda ka yi sujuda lima khalaqatu bi yadai abinda na halitta da hannaye na guda biyu ya'ani adam alaihi salam kamar yadda yazo a hadisi Allah subhanahu wata'ala ya ambaci abubuwa banza Allah ya ambata a cikin hadisi cewa Allah ya halici jannatu adam da hannunsa ya halici annabi adam da hannunsa sannan ya aka ambaci waɗansu abubuwa da ƙila ba zai iya tuna a halin yanzu ba wannan maziya ce tasu wata kasiyya ce tasu to yanzu misali wanda suke kore ma Allah sifa ta alyadu sai sai ainihin lima halakatu bi yadai aibi ni'imatayya to kenan ba bambanci tsakanin annabi adam da kowa kowa sai mutum aida ni'imar sa Allah halice shi ba bambanci tsakanin abin nan yau sannan Allah ya rubuta wa annabi Musa alaihi salam a taura da hannunsa kamar da zuwa hadisi sai yake cewa wa fil hadith ya zo a cikin hadisi yadullahi mal'a hannun Allah subhanahu wata'ala cike yake da baiwa saha al-laili wan nahar mai kwararo kyautar dare da rana sai ce wa ghairu zalik da wani wannan min al-ahadith sahiha daga hadisai ingantattu Allah ta fiya isbatu ne wanda a cikin wannan akwai tabbatar da hannaye biyu sai ya ce waliyadani lillahi wannan ya kamata ku gyara waliyadani lillahi wannan hannaye biyu da aka danganta zuwa ga Allah alama anahu mal ma'ruf suna nan a bisa ma'anarsu da aka sani fil luga harshen larabci fahuma yadani haqiqiyatani su hannaye ne guda biyu a bisa tabbaci lakin laisa ta kayyadayil makhluqin sai dai ba kaman hannayen abubuwan halitta suke suke kasancewa ba bal huma yadani taliqani bi jalalillahi wa azamatihi a'a su hannaye ne guda biyu wanda suke dacewa da daukakar Allah subhanahu wataala da girman sa la ya'lamu kayfiyatahuma illa Allah jalla wa ala babu wanda ya san kaifiyar su sai Allah subhanahu wata'ala mabuwayi madaukaki yanzu a je maganan hannayen abubuwan halitta da kake gani muna cewa hannun jari ko ba mu cewa wani ya saka hannun jari waje kaza don Allah wa ya dauko min hoton hannun jari in gan shi ni dai ban taba ganin sa ba a ɗauko shi da Allah zai ba da lamba wai da nake wasu a turo min taɓa ganin sa dai akwai ne taɓa ganin hannun jari a teku amma za a kori jari da hannu ga su nan ma ana sayarwa wani ya sai hannun jari kaza a kamfani kaza ya sai hannun jari kaza a kamfani kaza ba ka yi saka kore ba ina fata mun gane to ballantana kuma abin da dama can fil azal baka taba ganin sa ba kila ka ce jarin nan wasu kuɗi ne na kirgo na bayar ko nairori ko daloli ko abin da ya kama da haka to sai zama abin da ma kwata kwata baka da alaka da yadda zaka san shi babu aula abin da aka faɗa ka ce sami'na wa ata'ana to shine sai malam yake cewa fa nahnu nuthbituhuma mu muna tabbatar da su alama anahum alhaqiqi a bisa ma'anarsu ta tabbas wannan fi an humar tamfila wa tashbiha amma muna kore kwatantawa da kuma misaltawa ba wani mutum daga cikin malaman ahalus sunna da ya zo ya taba kwatanta Allah da abin da hannun Allah da hannun abin halitta ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira dan adam shi ka taba ganin hannunsa ka san wani abu ne wanda ke mai tsari kaza mai tsari kaza kai koma abubuwan halittar hannunsa ai ba iri ɗaya bane ba su kansu abubuwan halitta kalli kwari da tsuntsaye ka kalli dabbobi da 'yan adam hannayensu ba iri ɗaya ba ne ba yanzu hannu ka kama hannun sauro yake kuma wannan zai kore cewa sauro yana da hannu dole yana da hannu haka ne ko ba haka ba ne wasu suna cewa wai maciji yana da kafa an taɓa ganin ta to ka san mutane sai a dake ka hana ka kuka sai a ce akwai wani abu wani turare in ka yi shi to za ka kafar maciji to amma da ka faɗa mutuwa za ka yi to ɗan adam kuma akwai son surutu so yake da ya gani ya bayani kai kuma ka ga dole sai dai ka haƙura tun da in ka gani za ka so ka faɗa kuma ce da ka faɗa mutuwa za ka yi ka ga dai ƙarshe an hana ka shi ke da sai ka haƙura to almuhim dai Allah subhanahu wata'ala yana da sifofin da ba mu san su ballatana ya zama ainihin mun mun iya kwatanta su sai dai mu tabbatar da cewa akwai su fala tushbihani yaday al-makhluq ba za su taba yin kama da hannayen abun halitta ba sai sai hadha huwa mazhabu ahli sunnati wal jamaa wannan shine matafiyar wato ainihin ma'abota sunna ma'abota jama'a ta sahabbai da tabi'ai da dukkan nagartattun mutane yace tamashiyan ala kitabillah domin tafiya akan littafin Allah wa ala sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kuma a bisa sunnar manzo tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace sha'anuhum fi dhalik sha'anin su ahlu sunna a cikin wannan bayani na sifar hannu sha'anuhum fi baqiyatil asma'i was sifati lillahi azza wajal to haka nan sha'anin su yake a cikin dukkan sauran wasu sifofi da kuma sunaye na Allah subhanahu wataala ma'ana yadda ba sa inkarin kowace sifa ko ko kowane suna to haka nan sifatul yad ba sa inkarinta sai ce wa amma ahlu ta'til amma su ma'abota raba Allah da sifofinsa allazina yanfuna liyadaini anillah wanda suke kore sifa ta alidain daga Allah jalla wa ala kama yanfuna anhu sa'ira sifat kamar yadda suke kore masa sauran sifofi fa innahum yu'awwiluna liyada to su suna fassara kalma ta aliyad bi ma'ana alƙudura cewa ainihin alƙudura ake nufi au bi ma'ana anni'ima ko kuma ainihin ni'ima ake nufi to bil munasaba kalma ta aliyat a larabci ba kullum ma'ana ɗaya take nunawa ba akwai aliyadu da yake nuna anni'ima ina fata an gane to sannan aliyadu akwai lokacin da zai zo alƙuwa ina fata mun gane misali yanzu a cikin alkur'ani Allah ce wasama abanainaha bi aidin wannan bittifaqin fasirin ana nufin bil quwwa shi yasa ma hatta rubutun zaka a rubuta da ya aini ya unce guda biyu haka ne ko alarmomi wanda ba su koyi karatu gun malamai ba su ce bi aid maimakon bi aid don a nuna maka anan alkuwa ake nufi wadhkur abdana dawud zal'aid ma'ana zalquwa fil ibada ma'abucin karfi to da yawa yakan zo ma'ana alkuwa to amma mu gane duk inda aka zo da tasniya sifa ake nufi kalma ta alyadu ko al'aidi ta iya zowa domin nuna karfi ko ni'ima yanzu misali aka ce al'ayadi ana nufin ni'am al'yadu an ni'ima to amma inda duk kaga tasniya sifa ake nufi itlaqan bila taraddud shi yasa za ga Allah subhanahu wataala ya sifanta kansa da su da tasniya ina fata mun fahimta to saboda haka kenan ashe kalma ta aliyat takan zo an ni'ima yanzu za mu ga akwai kissan wane ne da Allah daga cikin mashirkan ƙwarisha mun karanta a nan asira wanda aka wanda aka soma turowa ya zo ya kalli yanayin manzon Allah da sahabbai wanda da ya zo ke cewa ina jin urwa ne ibn mas'ud sakafi urwa ne in ban manta ba da ya zo wanda yake ce masa na abubakar ya ce aini ba na ganin wanda suke tare da muhammadu tun da shi ba zai ce annabi ba kawai yan taragutsai ne wanda kawai da sun sha wuya duk gudu za su su bar shi to kun ga sayyidina abubakar sai ainihin ya zamo ya hantare shi ya ɓace shi to sai ke cewa laula liyadun kanat laka indi kaga ce laula yadun ma'ana ni'ima laula yadun kanat laka indi la'ajabtuka yace wallahi in ba dan wata baiwa da ta goma shi da kai mun ba wanda har yanzu ban saka ma ba da ka ji amsa ma'ana su in baki ya ido yana yin kunya amma banda yanzu Allah rufa asiri to shine sai malam anan yake cewa ko kama yankun an sa'ir sifat fa innahum yu'awwiluna al-yada bi ma'ana al-qudra sai sai ai qudra ake nufi aw bi ma'anan ni'ima ko ma'anan ni'ima ake nufi yu'awwilunaha bi ma'anar qudra suna fassara su da ma'anar qudra fa yaqulun sai sai ma'ana lima khalaqatu bi yadayya ai bi qudratayya ko bi qudrati sai malam ya ce fa yuqalu lahum to anan abin da za a ce musu الله جل وعلا ذكر اليدين بلفظ التثنية الله يا أمتي يداني لفظين تثنية معنى بيو فهل الله جل وعلا له قدرتان أم قدرة واحدة الله قدرة بيو قريش كو قدرة تل تل ولتقى قريكوة سيتي فلا يوجد إلا جواب واحد بلا أسامو كومي بس أمسى لا هو أن الله lahu ƙuduratun wahidatun ba tan ba ne lahu ƙuduratun wahidatun wato Allah ƙudura ce ɗai tallin tan wala ya sihu an yi ƙala lahu ƙudurata ne bai inganta ba a ce lahu ƙudurata ne a sai ƙudura biyu gare shi sai ce wa fi ƙaunihi to kuga a can kuma da ya ce biya dayya kaga tasniya ce yawwa dan bai ce wai biyadi to haka da sai a ce bi kudrati sai ce wa amma ta'wiluha bin ni'ima to amma yi mata tawili da ni'ima fa ka an taqul wato kenan kaman ka ce laka yadun indi kana da wata ni'ima a wajena ai laka ni'matun indi to fa idza qala qailuhum in mai ɗaya daga cikin masu faɗar su yace ma'ana lima khalaqatu bi yadayya shine bi ni'imatayya yuqalu lahu sai a ce da shi halillahu jalla wa ala laysa lahu illa ni'matani kenan Allah ba shi da komai sai ni'ima guda biyu fa hasbun kadai am anna jami'an ni'ami minhu azza subhanahu wa ta'ala ko ko dukkan ni'imomi nasa ne Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kai bayanin ni'imomin Allah ba za ka iya lissafa ba ni'imar kaza ni'imar kaza ni'imar kaza ni'imar kaza kai ta lissafi su ba za ka iya ba kakka tsallaka a jikinka kawai yanzu dan Allah ka zo ka ce za ka yi bayanin ni'imar gani ni'imar ɗanɗano ni'imar ji ni'imar kaza duk wannan na ka ba za ka iya ba to ballantana a zo kuma iya gode mana imomin wato Allah ya wa ɗan adam ni'imomin da kawai shi kansa ɗan adam ba zai iya sanin adadinsu ba wallahi ba wani abin ƙasa da zai iya lissafe ni'imomi na jikin ɗan adam kan ka tsallaka na ɗan adam kawai ka ɗauki alƙalami da takardu ka dinga lissafi Allah ya wa ɗan adam ni'ima kaza ya masa ni'ima kaza wallahi ba za ka iya ba muna tafsirin bana na azumi na zo ina bayanin ni'imomin da Allah ya waɗan adam nake cewa zai idan ka kalli yanayin fatar jiki da Allah ya waɗan adam fatar jiki wannan za ka ga cewa Allah sai ya sa fatar da za ta sha wahala sosai sai mata yanayin da za ta dori wahalar na ce kalli tafin hannu tafin kafa da a ce yadda tafin hannunka yake ko yadda bayan hannunka yake haka tafin hannunka yake faskare ba zai yiwu ba diga ka haƙa rami ba zai yiwu ba ka zo kai faskare ba zai yiwu ba domin kana riƙawa da kayi so ɗaya biyu kawai fata sai ta salime amma Allah sai ya maka fata mai juriya saboda an san za ka buƙaci wannan amfanin nata haka nan abin da ƙafafuwanka Allah bai yi matafin ƙafa irin bayan ƙafarka ba sai nake cewa za ka ga yanzu sai mutum ya kashe takalmi ƙafa nawa amma kafa suna nan kalau to shi ɗaya daga cikin malamanmu ya ji wannan to sai yake cewa ai na ji bayanan ka ce to aya ko wani abu ma wanda baka faɗa ba yace ka san ita kafar ɗan adam Allah ya mata wata ni'ima wata baiwa ita ce ɗan adam idan yana tafiya ba takalmi ya zama ba shi da takalmi to in za ka dinga tafiya ba takalmi Allah sai ya dinga ɗauke jinin yana yin sama ita kuma fata tana yin ƙarfi ana janye jinin yana yin sama fata tana yin tauri ta ƙafarka har a kai matsayin da idan ka taka ƙaya ba za ta ihu da ƙafarka ba sannan ba za ka taka zafi ka ji zafi ko sanyi ka ji sanyi ba wallahi na faɗa kawai sai na kallo yansu mahaukata da na sani sai na sai wannan abin ko haka yake yanzu za ka ga mahaukata suna yawo ba takalmi amma ba za ka taba ganin mahaukaci ya tsara cire kaya ba kowai ya taka kwalba kaba sanar jini ba za ka taba gani ba saboda kasancewa shi ba takalmi to Allah yana janye wannan jinin jini sai da shi za a taka a zafi to wannan jinin ana ta yin sama da shi zai iya tsayawa a rana kan dutse inda kai ba za ka yi tsara silifas kai minti talatin ba shi ko zai iya awanni ba zai ji zafin ba sannan zai taka abubuwa ba su ihu da kafarsa ba wannan in ba ɗan adam wa Allah ya ma wannan ne ba ma'ana irin yadda kafa sai ta koma daga san kofatan doki ko na saniya yadda za su zo su taka kaya bata huda ba su fito kai ma ɗan adam haka Allah zai maka yi maka wannan to amma lokacin kuma da kake da takalmi to kuma shi kenan sai a janye wancan ne ba Allah shine Allah yanzu kalli kai yanzu sauro ya dan cije ka kwana biyu a zo a yi blood test a ce malaria typhoid ga ba ka ta nan a titi sauro dubu ya haushi cije shi ba za ka taba jin yana mura ba typhoid malaria duk Allah ya janye masa saboda Allah ya janye masa gata da zai shigo daki ya rullube da mayafi sai ka ga ya zo ya ci abinda kai in ka ci kashe ɗaya akan goma wallahi sai aminu kano cikin hospital shi kuma ya zo ya ci wannan ya cika cikinsa ko rihi ba za ka ji ba ya samu mushen kaza ya ci lafiya kalau ya zo ya samu wani ya gargarallen tuwo a bola ya cika cikinsa ya sha ruwan kwata a kwanciyarsa ba komai to amma kai da Allah ya ba gatan yan abubuwa to kai yanzu ko zuwa kai kana shan ruwa irin ba abin da ba sai ga cewa cikin kai na samun matsala ma'ana dai abin da muke so mu ce ni'imomin Allah ba za su iya lissafuwa ba wa in ta wujudu ni'matan la tuhsuha kaga zance kenan a ce bi zai bi qudratayya ko bi ni'matayya kaga wannan ma bai taso ba amin amin amin sai malam anan sai yake cewa yuqadu lahu akwai mu wuce wannan thumma aidan yace sannan kuma la farqa bayna adama wa ghairihi to kenan sai zamo ba bambanci tsakanin annabi adam da waninsa idza fussiratil yadu bil qudra idan aka ce an fassara wannan alaydu da qudra fa inna allaha khalaqa jami'al khalqi bi qudratihi subhanahu wataala kenan da ni da kai da annabi adam da kare da doki da tsaka da kadangare duk ba bambanci tunda kuma da kudrarsa Allah ya halice shi alhali annabi adam shine Allah ya yi wannan kebantuwar a cikin annabawa kakan babu wanda Allah ya faɗi wannan sai shi lima kalakatu biyadayya saboda haka sai ce fala maziyata li adam kenan sai ya zamo babu wani wato fiko ga annabi adam ala gairihi min albashar akan waninsa daga cikin halittu wallahu jalla wa ala mai yazahu bi qawli shi kuma gashi Allah subhanahu wataala ya bambanta shi da fadarsa inda yace lima khalaqatu bi yadai ga wanda na halitta da hannayena fa hadha wajhu ar-radd ala haula malam yace wannan shine fuskar mai da martani ga wayancan sai yace wa ammal mumathila amma su masu kwatanta Allah da abun halitta fa yuraddu fa yaruddu alaihimul qur'anu ƙur'ani yana maida masu martani bi ƙaunihi ta'ala da faɗin Allah ta'ala maɗaukaki laisa ka mithlihi shai laisa ka mithlihi shai babu wani abin da ya kama da Allah wa ƙaunihi da faɗin sun da ke cewa walam yakul lahu kufuwan ahad Allah ba shi da kini ƙwaya ɗaya kowane ne kini shine tamka ko mathil ko shabi Allah ba shi da wanda ya kama da shi babu babu sai sai wa ƙaunihi da faɗinsa inda ya ce hal ta'alamu lahu samiyan shin ka taɓa jin irin Allah ka taɓa jin takwaran Allah asalin kalma ta asami shi ne allabi to zahihi fil asma ko filisim wanda ya zamo kana yin daidai da shi to sawihi filisim ka yi daidai to amma kuma asami shi ne duk wani wanda za ka iya cewa kuma kun yi daidai kamar annabi ya alaihi salam Allah yake cewa ya zakariya inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya ba mu taba sanya mashi takwara ba ba a taba mai suna yahya ba kafin annabi yahya to saboda haka baka taba jin takwaran Allah ba ko ta zati ko ta sifa ballantana ta ayyuka babu mukan buga misalan abubuwa da yawa babu wani gida yanzu da zaka ce an zo an gina shi gashi nan shekara ɗari ba zo an masa gyara ba idan rufin kwano ne a ce baya yoyo babu inda ya tsatsa akwai wanda ya taba ganin wannan gidan shekara ɗari ba a taba sake masa fenti ko falasta ba to saman nan da muke gani shekara ta nawa akwai wanda ya taba ganin ana yi wa sama kwaskwarima ana ɗan fenti ta a ɗan sassaƙe can a ɗan gyara sai babu to wannan aikin Allah ake magana ba wai zatin Allah ba aikin Allah to sannan daga cikin ayyukan in zaka ce sama nesa take to nikan faɗa cewa to ka zo kalli aikin Allah wanda ka saba gani don Allah duk turawan duniyan nan su da technology su da kimiyyar su su zo su yi mana halitta ƙwaya ɗaya irin ta Allah kamar yaya su yi mana halittar da za ta fara ƙarama tana girma tana girma har ta girma kuma ta ji yunwa ta kukan yunwa sai ta ci abinci da zauna lafiya idan ana sanyi tana jin sanyi in ana zufa tana jin zufa kuma ta gaji ta buƙaci hutu akwai wanda ya sai wannan halittar ba wanda ya sai wannan halittar abinda kawai za a yi ayyan mutane na roba a ce wai an ci gaba a ƙasa kaza leburorin su ma duk mutanen roba ne to shi kenan mun ji mutumin roba amma duk Allah a yi shi yana ƙarami ya rika girma ya rika girma ya soma rarrafe koyon tafiya har ya zama gashi nan to sannan kuma a tafi a tafi sai ya tsufa ya fara farfura kun taba ga irin wannan halittar fata to in ya zama aikin Allah wanda muke gani ba wanda zai irin wannan ina ga sifar Allah ba karamin dakikanci bane da zahiri har ma a faɗi wata sifar da Allah ya faɗa ma kansa mutum ya rika taba ba anya kuwa in na yadda Allah na da kaza to na kwatanta shi da wani abu to shikenan yanzu kana da zati ko baka da zati kana da zati shine gangan cikin ka kai to shikenan Allah yana da zati ba mu san yake ba to shikenan yanzu tunda kana da zati Allah da zati kenan kai kama da Allah alhali ya ce laysa kamithlihi shay sai dai suna ya hada kawai sai dai suna ya hada Allah ya samu dace amin amin to saboda haka shine malam sai yake cewa wa qaulihi da fadin sa inda yake cewa fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kada ku saka ma Allah kishiyoyi alhali kuna sane sai sai wanniddu idan muka ce anniddu yace huwa shabihu wal mathil shine wato makamanci wanda yake wato ainihin abin nan wanda yake makamanci sannan kuma wato abin nan kamar wanda yake daidai yace fanaha an naj'ala lillahi Allah sai ya hana mu samu Allah ashbahan wato wanda suka yi kamanceceniya wa amsalan da misalai min khalqihi subhanahu wata'ala daga halitta Allah subhanahu wata'ala fallahu laysa kamithlihi shay Allah babu wanda ya kama da shi ta kowace fuska mukan faɗa so da dama yanzu dan Allah duk wani wanda kake jin ya kai matsayin miloniya ya kai kuɗi don Allah ya zo ya daki ƙirji ya ce ya yi wa ‘yan uwansa na jini ɓangaren uwa da ɓangaren uba kan ma ya ce mutanen gari gaba ɗaya ya ce ya yi masu izini su zo shekara ɗaya kowa ya faɗi abin da yake so zai ba shi da kuɗi kun taɓa jin wannan mai kuɗi ba wai sauran talakawan gari ba ka ce dangin ka na ɓangaren uwa da na uba kowa duk abin da yake so ya zo a bashi kuma ka zo ka buga a jarida a sheranta a gidan rediyo ka gwada ka gani wallahi ƙarshe da wahala a yi sati sai ka koyi kowa to amma Allah da kansa yake cewa yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sha'an kuma Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu adama hina yus'alu yaghdabu shi Allah ba fushi yake da kai idan ba za ka roke shi ba in baka roƙa Allah kana kai ma ka hadu alhali kuma ya ayyuhan nasu antumul fuqara wa ila Allah in baka son kudi kana son lafiya in baka in baka son lafiya kana son rufin asiri dan Allah ko da baya sarrafin asiri je ka shikenan yanzu kudi maya maya zai ce shikenan mu hatta lafiya mata yashin ba maso ya daga hannu ya fadin ya isa ya fada kawai Allah sai mai abu kwaya ɗaya tak numfashin sa ya ta sama ya kasa yin kasa kaga in zai yi minti biyar a duniya ko ya tafi tsari ya tsuguna ya fita to kaga ya zai yi ko ya ji kishirwa ya ji kishirwa ya ji kishirwa da ya ɗebo ruwa ya zama kwado ko ya zama zini a ne mutum to ashe aikin Allah ta kowace fuska ba wanda zai iya kama da abin ta ko mene ne wallahi ba wanda zai iya in ka ɗauki wannan gabar kawai Allah wancan hadisin da muka fara cewa yadullahi mala'a dogon hadisi ne cewa hannun Allah cike yake da baiwa mai kwararo kyauta dare da rana hadisi yake cewa ku duba ciyar wanda Allah ya fara tun daga farkon duniya har lokacin da ke kun taba gani wani abin Allah ya ragu babu abin da taba ragu a fuskar Allah malamai suka ce to kaga Allah subhanahu wata'ala sifar da yayi ta jinjinawa ya ba ta kima a duniya babu kamar ilimi shi yasa aka fara manzon Allah ikra to dan Allah ya nuna muhimmancin ilimi sai ya zamo ba wanda yake ba da ilimi ilimi yana raguwa shi ne kadai za ka dinga ba da ba zai ragu ba ba mu taɓa jin alaramman da saboda yawan almajiransa da suke zuwa darasu tilawata ta ƙare ba a sai dai ta ƙara ƙarfi a karama kuma lahu ko wani malamin tsoro saboda dubunnan almajirai wannan ya karbi iziya akwai amma wannan risala yanzu an wayi gari duk sun tatse ilimin nasa ya tashi zero babu ai wanda ya fi ka ɗalibai ma fi ka karatu saboda abin da kake koyarwa shi kake riƙewa ko da yaushe yanzu in ka zance malam wani ya haddace motasar ba wai ya tilawa ba amma duk wani hukunci da yake ciki zai iya hararo shi ba to shi yasa wani malami da yake waƙe ilimi yake cewa yazidu bi kasratil infaqi minhu wa yanqus in bihi kaffan shadatta yana karuwa idan kana ta bada shi duk wanda yake bada karatu to ya fi samu karatu yanzu in ka san wani abu kai gum kake koya mu kowa kai ma sai ka manta shi amma in kana faɗa kana sanarwa to kai ma Allah sai dinga rike ma abubuwa to wannan ita ce sifa kawai tilo a duniya da za ka rika badawa ba za ta ragu ba amma babu wani abin da za ka bada sai ya ragu in ba ilimi ba ko mene ne sai ya ragu in ƙarfi ne sai ka zo ka tsofe in kuɗi ne sai sun zo sun ƙare in ma mene ne za ka ce za ka dinga badawa a sai ka zo ka kasa Allah ya kiyaye amin to saboda haka sai malam yake cewa fa hadha huwa madhhab al-jahmiyya to wannan shine matafiyar jahmiyya fi mas'alati al-yadayn lillahi azza wa jal a cikin mas'alan sifan yadani ga Allah mabawai madaukaki wa hadha ar-radd alaihim fi ma ta'awwaluhu yace wannan shine mai da martani akan su a cikin abin da suka yi tawili sai ce wa mazhabul mumassila al mushabbiha aidan da kuma matafiyar masu misalta Allah masu kwatanta shi wa raddu alaihim da kuma wato mai da martani akan su min kalamillahi subhanahu wata'ala daga zancen Allah subhanahu wata'ala wallahu jalla wa ala yaqul Allah subhanahu wata'ala na sha was samawati mutawiyatun bi yamini sai ce wa da lafzul yadaini wato lafzin yadaini yazo والشمال في الحديث da kuma sifa ta shimal shine hagu a hadisi sun makala sallallahu alaihi wasallam sannan sai manzo Allah ya ce لفظ اليمين نعم لفظ اليمين والشمال عفوا وجاء لفظ اليمين والشمال في الحديث لفظ دام ده هغو يزو حديثي ثم قال صلى الله عليه وسلم sannan sai manzo Allah ya ce wakilta yadai yadaihi yaminun a akwai um hadisi ba zan iya tuno shi ba wanda ya ambaci wato abin nan abin da ya ambaci al-yumna sai ya ce al'ukura ɗayan hannun ta wannan shi ne hadisi sahihi amma wanda yake cewa aliyumna wa shimal ko alimini wa shimal ta wannan hadisi nun da ke sham ina fata an gane shi sa manzon Allah ana sai ke ta wakilta yadayhi yaminun hannayen Allah biyu duka da dama ake sifanta su fahiyya shimalun bi ma'anar yamin wato in ma wato kenan malam ya nufi akan wancan lafazin inda a ya inganta to amma ma'anarsa shine alamin sai ce wa zalika tanzihan wannan domin tsarkakewa li yadihi azza wa jalla min at-tanaqqus daga wato ainihin hannun Allah daga atsarkan shi daga tawaya li'annahu idza sami'a as-sami'u domin idan mai ji yaji isbata shimal lillah yaji an tabbatar an ce hagu ga Allah فربما يقع في نفسه تيوي او كو a cikin ransa annaha mithl shimal makhluq ya dauka cewa kaman hagun abun halitta ne da anna yadul makhluq shimal domin hannun hagun abin halitta laysat mithl yamin ba wai kaman dama take ba bal an qasu a ita ce mafi tauyuwa duk da cewa yanzu daga cikin mutane zaka samu akwai ba hagu ba hagu mai ko ba hagu to amma su ne kadan a cikin mutane su ne kadan sai ce washi mali kamar huwa ma'lum ita hagu a wajen halittu kamar yadda muka sani li izalati al'aza kawai domin a gusar da kazanta ne wa tanzif da kuma yin tsafta mutum zai ba haya yayi ba haya ko zai tsarki duka da gwaki wa amma da yamin amma ita dama fa hiya lima yusafa ita kuma ga abu wanda yake wato ainihin ana ganin kyawansa abu wanda yake wato mai kyau mai dadi wal akhd wal isa da kuma karba da bayarwa wal akali wal shurb da kuma ci da sha wa gaira zalika da wani wannan fa idza sami as-sami'u isbata shimal lillah idan mai ji ya ji tabbatar da hagu ga Allah rufa mai ga fi nafsihi to zai iya aukuwa a cikin ransa annaha an qasmin yamin to sai dauka cewa ita ce ta bi tawiwa daga dama ana matsayin ta bai kai dama ba kama fil makhluq kamar da yake a wajen abun halitta sai ce fan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam to manzo tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi na fahaza ya riga ya kore wannan attawakkum wannan tsammanin wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ce wakilta yadayhi yaminu duka hannayensa dama ne sai ce kaulun namin rahimahullahu ta'ala fadin mawallafin wannan waka da yace wakilta yadayhi duka hannayensa ai yadayin lahi azza wa jal wato hannayen Allah mabuwai madaukaki bil fawadili da falaloli ai bil ata'i wan ni'am wato da bahirwa da ni'imomi tamfahu wato ainihin take kwararawa ma'ana take bayarwa yani tu khalqa take baiwa halitta wato midduhum kuma take da dasu ma'ana ko da yaushe Allah subhanahu wataala kwarara kyauta yake na bayarwa sai ce wa fil hadith ya zo a cikin hadisi yaduhu mal'a hannunsa cike yake sahaul laili wan nahar mai kwarara kyautar dare da rana alam tarau ma anfaqa ku yanzu ba ku yi la'akari da abin da Allah ya tsere ba kun ga idan aka ce anfaqa fa kada ka takaita infaki akan abinci wani idan aka ce al-infaq shi abin da yake dauka abinci lafiya infaki ce zaman lafiya infaki ne daraja infaki duk wani abin da zaka so sunan shi infaki da aka baka shi yasa Allah subhanahu wataala da yace li yunfiq zu sa'atin min sa'ati miji ma'abucin yarwa ya ciyar da matansa gwargwadon yarwarsa to anan da aka ce li yunfiq kayan kwalliya infaki ne tufafi infaki ne magani idan ba ta da lafiya infaki ne duk wani abu da ake bukata sunansa infaki saboda haka idan aka ce an faɗa Allah kada ka ɗauka wai abinci kawai ake nufi a'a zaman lafiyan nan wato infaki ne Allah ke wa bayi yace alam tarau ma anfaq yanzu ku ba ku ga abin da Allah ya tare ba منذ خلق السماوات والارض tunda Allah ya halicci sammai da kasai fa innahu lam yaghid ma fi yaminihi wannan bai taba rage abin da yake damar Allah subhanahu wataala bai taba ragewa ba wasu malamai ma suka ce wato saboda ƙudurar Allah ruwan nan da kake gani na sama tun da Allah ya soma ruwan sama digo bai taɓa ƙaruwa ko ya ragu ba duk ruwan da Allah zai saukar a wanne yake tef-tef sai dai wancan ɓangaren a ba su da yawa a wannan shekaran a ɗan rage ma wancan ɓangaren wayancan tsakatsakiya amma a ce kwaya ɗaya ta taɓa raguwa ko ta ƙaru ba a taɓa yi ba wannan aikin ma zai ce zai iya shi yanzu na allah yanzu a gwada a gidanka a ce to tuwon da za a riƙa yi kullum na shinkafa kwaya shinkafa ba za ta ƙaru ba kuma ba za ta ragu ba idan na gari ne ɗan gari ko ɗan ƙwayoyi ne ba zai ƙaru ba zai ragu ba wallahi duk awon da za ka yi masa ko a suke ne za ka auna sai ta ƙaru ko sai ya ragu saboda kai ajizi ne to amma abin da Allah ke saukawa na ruwa malamai suka ce bai taɓa ƙaruwa ko raguwa ba sai dai a yawaita wancan ɓangaren a karanta wancan ɓangaren a sakaita ɓangare kaza to saboda kamar sai ke tafi hujjar lawa ala yutil ata Allah yana bayar da kyauta allazi la hadda lahu wanda baya da iyaka wala nihaya baya da makura yuti bi yadihi alkarima Allah yana bada da hannunsa mai daraja li ibadihi ga bayinsa sai ce haza ma'ana qaulihi wannan shine ma'anan fadin sau da yake ta wakilta yadaihi duk hannayensa biyu bil fawadili da falaloli da kyaututtuka ai bil aqaya da baye baye wal afdal da falloli min Allah wato daga Allah قوله تنفه wato da yace tabahu ya'ni mustamirratun fil ata hannayen Allah masu zarcewa ne a wajen bayarwa allazi la yanqati'u min Allah subhanahu wata'ala wanda wannan ba ta yankewa babu wani sakan da zaka ce Allah bai taba ba wani abu ba babu wannan sakan din in ba a ba dan adam ba an ba aljani in ba a ba aljani ba an ba kwari in ba a ba kwari ba an ba dabbobi idan ba a ba na san ba an ba na ƙasa sai yake cewa wal yahud su yahudawa qabbahum Allah Allah ya muna nasu lamma wasafa Allah azza wa jal ajalla wa ala yayin da suka sifanta Allah mabayi madaukaki bil bukli da ruwa wa qalu suka ce wayyadullahi magalula wai hannun Allah kuntatacce ne fa qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wallat aydihim an kukunce hannayensu walu inu bima qalu kuma an tsine masa saboda wannan abin da suka faɗa Allah sai ce bali ya dahu mabsuqata ne a hannayensa biyu a shimfiɗe suke da kyauta ya'ani bil jud wal ata'i wal karam wato da kyauta da bayarwa da kuma karamci ina ga kila sai mu tsaya anan ko akwai ƙarin bayani da na so in yi to amma Allah da zamu bari sai idan Allah ya kuma rana ita yau akwai wasu ayoyi wanda kilo zai iya kawo ma shubha ce to kana cewa yanzu ai gashi an ce Allah ya halicci annabi Adam da ya dace to Allah yana cewa awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun to yanzu ya zamu ce kenan sai mu ce dabbobin hannu Allah halice su karin bayani zai zo insha Allah ta'ala Allah ya kuma rana ita yau abinda muka yi daidai muna fata Allah shi ba mu lada abinda mu kuskure muna fata Allah gafarta mana kuskuren ya ganar da mu daidai din wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh